بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم المقلوب al-maqlub kenan hadisi wato wanda yake maqlubi wani yana daga cikin nau'i na 34 daga cikin a ulumul hadis da muke karantawa نعم shi maqlubi a lugha dai shine kaje abu kan yana kallon fuskar sa ka ji shi shine maqlubi wanda ainihin fuskar sa ka ji shi ga wannan shine hakika kuma ta'arifin sa ba zai iya yawa arrafa shi a abubuwa saboda abubuwa ne kala kala ba zai iya kamar ta'arifi guda ɗaya ba shi ta kaga a ciki tarifin nasa ya kawo shi kala-kala نعم kamar da da shi ne yake faɗa yake cewa alƙalar fi القلب في لمتن وفي الإسناد قرى limma bi ibdalin da ji bihi shahara نعم bisa alƙalbu kawo ƙalbi في المتن yakan zo a cikin matani وفي kuma الإسناد ya ƙarra yakan tabbata da matani a cikin matani wasu da isnad haka nan a cikin isnad biyu na yi yana zuwa yana tabbata a cikin waɗannan abubuwa نعم ما بي بدال الذي به الشهرة yakan zo ma'anar ta farko yakan zo in ma da musanyawan abin da yake ya shahara bi wahidin nazirihi ka canja shi da wani abu kuma wanda yake nazirihi sunansa نعم wanda yake gera mashhurin kenan
نعم mutane ne ko kuma isnadi ne wanda yake ya riga da an san shi da kaza نعم to kuma yanzu ka canja shi da wani abu nazirin sunansa bi gurba domin ya zama ya bakuntar hadisi ne ga yanda za a san shi yanzu ka canza shi kamar misali hadisi na Abu Hurairah da yake cewa da ya zo a wajen Muslim a cikin inda ake ba da labarin mutum bakwai wanda Allah yake musu inuwa ta da babu inuwa ke inuwar ta ina ba kashi ko ba ta al'ada نعم yake shawarar gudun ta saddada ya ta da kasin fa'a fa'a hatta la ta alamu shi ke nuna ruwa ma ta shi ko shimalu to wannan abin nan din hadisin yana daga cikin wanda aka yi a kalbin kalbinsa masu ruwa sai kalbinsa inda a yi cewa ta lata lata alamu shi ma shimalu ma ta shi ko nuna ruwa نعم kaga da can cewa aka yi shimalu na ta alamu shimalu ne ma ta shi ko nuna ruwa مم.
amma kuma sai aka kalban hadisin ya koma aka ramu ya mini hu matin fiku shi ma eh to kaga ga da ga yanda aka saba da hadisin cewa idan ya ya ciyar da hannunsa na dama hannun hagun ma ba ta san ma abin da ya sarba مم.
amma sai kuma aka maka canja kuma ya koma waɗannan abubuwan to shi a kira hadisi da kalubi kenan نعم
to wannan yana daga cikin ko musulmi salansa da yawa wannan kamar yadda ya zo a cikin wajen matani kenan نعم أوجد الإسناد yakan zo a الذي cikin isnadi kuma wanda isnadi shi yafi yawa نعم
yakan kasance wani zubin kaza kure ne hakan نعم yakan zo kamar yadda zamu faɗa a nan gaba نعم sunan mai ruwaya ne wanda ya rawaito kamar kawo bin murata ne ko kuma da kazo sai kace murata ne Murata ka ne, na'am.
yawa to kamar irin wannan kaya shine hadisi نعم yana isnadi na kalubi ne نعم أو جعل إسناد إسناد حديث اجتبى لآخر Eh, ko نعم Eh, shine mun karanta imam yau da da ji sahara ko نعam eh a zina je yi نزيد wanda ليه kawo غربة wanda yake ne wanda ya dace da shi zai gurba domin ya bakuntar wato ma'ana ya bakuntar din a ji cewa wancan abin da aka saba da shi sai a ji wani abu ne kuma sabo مهم.
kaga saboda wannan abin nan ne kamar misali hadisin nan da Amr bin Khalid ya ruwaito an Hammad an-Nasibi an al-Amashi an Abi Salih an Abi Hurairah marfu'an yake zalika tun mushrikin fi dariqin fala tabda'uhum bis-salam kai zuwa karshen hadisin مم.
wannan hadisin da aka roto da wannan isnadi sai ya zo a cikin sahih muslim da cewa duk galiban hadisin makalubi ne shi hammadu din nan yayi kalbansa نعم sai ya sanya wajen a suhailu bin abi salih sai ya kawo a amashi shi ana kiransa a amashi din ana kiransa da suhailu bin abi salih نعم kaga nan wajen cikin ruwaya sai ya ce an hammadi annatibi an al-a'mash an abi salih نعم an abi hurairah ta marfu'at bayan kuma ainihin inda abin yake suhail bin abi salih ne an abi نعم aka yi zuwa inda buhari ya kace kaga can wajen ah, an fitar da da da suhail bin abi salih amma shi tun ya ce an la'abar shi ya kawo shi kaga wani yanzu zai dauka a mashi dinnan shine daban da da suhail bin abi salih ah, bisa abi salih din to wannan hadisin kaga ah, makalubi ne shi to shine kuma yanzu zai kawo maka makalubi na isnadi نعم
to wannan ya gaya maka kenan na na wancan na na mace wancan, eh.
أو جعل إسناد حديث ko kuma a wannan ma'anarsa imma ne wa in ma ja'ala isnadin ne in ma sanya isnadi na hadisin Idita bali a isa ba wanda aka zabe shi shi hadisin da ahara a canja shi kuma yanzu ya koma ya koma wani Na'am.
ka sanya wannan isnadin hadisin daga yanda aka san shi yanzu kuma ya koma ya koma zuwa wani Wa aka su igraban.
wa aka suhu da kuma aka san haka Na'am.
kayan haka ne Igraban.
hijiraban hijiraban dan bakuntarwa ka sanya shi dan bakuntarwa Na'am.
kamar yadda muka faɗa a baya Aw mumtahinan.
ko kuma dan jarabawa su galiban malaman hadisi suka yi haka su suka suka samu malami don su gane shi cewa wannan hadisi ne wanda malami ne wanda za a dinga ah, nakaltar hadisi daga wajensa ko ko a ba wanda za a yi ba Na'am.
sai su samu wani hadisi sai su canja isnadin ko matanin sai a dan canja Na'am.
sai a zo a karanta masa hadisi Mm.
to idan aka ga cewa bai yi wani gyara bai kuma ba to an san cewa yana da ikhlasi kenan akwai su danya a cikin kansa wato ba kowane isnadi ya ya rike ya kenan Mm.
kaga mutum daga nan sai ya guje shi Na'am.
idan kuma an ga cewa a ya tsaya ya gyara Mhm.
to kaga an san cewa eh hakika wannan ya daga cikin wanda za a yi tibari da shi Ka halu Bagdada kamar hukau.
yadda ya zo misali ga ahal bagdada Hukau.
eh Hukau.
akau Hukau. Ban maye akan haye.
to akan haye Mm.
to shi kenan amma akau din da Na'am.
kamar yadda hakau ko hakau to aka hau- aka hakaito kenan ga ahal bagdada Na'am.
shi waɗannan su ma'abuta bagdad ɗin nan kisa ce wadda take mashuriya game da ma'abuta hadisi Na'am.
cewa ha'ibu bagdadi ne shine ruwan ta yake cewa wata rana na shi imam buhari ya ziyarci bagdad Na'am.
da ya je da su malaman hadisi suka ji na garin suka ji labarin cewa ya zo sai suka haɗu suka haɗa kansu sai suka ce ya kamata mu gwada shi mu tabbatar cewa wannan ya cika malaman hadisi ko bai cika ba Shi ma wani wahar.
eh sai suka samu hadisi ruwan guda gari hadisin sai suka canja sai su ɗauko wancan islami na wancan hadisin sai su haɗa shi da wancan matsala sai su ɗauko wannan matsala sai su haɗa shi da wancan islami a isnadin ma kuma sai su canja su ɗauko wannan mutumin sa a nan, su ɗauko wannan sa a nan duk suka jijiya matsalan da hadisan gaba ɗaya don haka sai ce idan wannan mutumin ya zo an zo an haɗu sai kowane mutum da ya kamata hadisi goma goma ya ce ka zo ka karanta hadisi a wajen ya ji wancan ma ya zai karanta a gaban ka ya ce mutum ya ji Na'am.
daga lokacin da aka zo aka zo aka zauna shi ke nan sai ya zo ya ce to yana son zai karanta wannan hadisin a wajensa domin ya ji ya zo ya karanta hadisan nan tun daga farko na farko har zuwa ta ƙarshe duk wanda ya karanta sai ce ba san wannan hadisin ba karanta na biyu ce ba san wannan hadisin ba har zuwa ya gama goma shi ma wancan na biyu ya zo shi ma ya karanta ce ba sani ba wannan hadisin ya karanta na biyu ba sani ba haka ne suka yi ta karanta ba su daga cikin masanan suka ce to eh da alama wannan ya fara gane ya gane abin da muka shiga wasu wanzu kuwa suna can suna tunanin kai wannan a ya da ganin sama da ma bai san komai ba ga shi na ga su wanda ba ma- wanda suke am- amma wanke nan mutum ko guda ma mai aiki saboda haka da aka aka gama bayan an gama sai shi ma buhari ya fara da na farko ya ce hadisan duk da ka faɗa abin da ta nake wasu su ba saboda hadisi na farko inda ka faɗe shi ba haka yake ba kaji isnadin sa an wani an wani an wani an wani an wani an wani an wani sai ya faɗa hadisi sannan sai ya faɗa hadisin kuma ya faɗi mata mata na biyu kuma hadisin da ka faɗa shi ma inda ka faɗa sun yi sanar cewa sai shi saboda ba haka ita ne ke ka ji an wani an wani an wani an wani ne kuma mutanen ka gashi sai duk gaba ɗaya ya gama da nasa hadisan guda goma sannan sai ya kira na biyu kuma shi ma sai ya karanta haka to haka haka haka haka yi duk gaba ɗaya hadisan nan guda ɗari mutanen goma ɗin da kowane ya karanta wa hadisi goma duk sai da ya karanta musu ainihin yadda masanin yake da kuma ainihin yadda isnadin yake to kaga sun yi haka ne don su jarraba shi su ga cewa yaya yake Na'am.
to malamai eh, sukan yi haka saboda irin waɗannan abubuwan Na'am.
amma aka ce shi ɗin wannan ya ya zama abu ne wanda yake dama ana yin sa ne gwargwadon bukata kawai Mm.
amma haka gwada ka ga cewa eh malami ga yanda yake daga nan kuma shi kenan kada ya zama kuma an zarce da abin to aka zarce da annan kuma sai ya zama ya zama wani abu daban Na'am.
Eh, wa hawa yusamma indahum bisariqa shi wa- irin wannan hadisi na mukalubi Hmm.
a wajen su malaman hadisi ana kiransa sarika wato fata hadisi kenan ha
akwai wanda ake kiransa da sarika Ah.
kamar misali yanzu wancan hadisin da mun karanta na Hammadu din wanda yake anil amashi ya rawaito kuma har zuwa Abu Hurairah marfu'an nan na'am kaga ya canja maimakon wannan sahaili ne bin Abi Salim sai canza shi da amashu to ka kamar wannan hadisi shi ana ana kiran sa wato sarka ke sai zama wato fata fata a jikin shi wanda ya tafi a ce ya ta ta hadisi
وقد يكون القلب سهوا أطلقا to shi hadisin nan ma yakan zama kalbin nan sai zama da yakan zama da rafkanawa ba نعم atlaka wato da aka yi lafi wato ya zama mutlakin sa hadisin dama ba an yi shi ne da gangan ba a'a da rafkarwa ne shi ne hadisin ya zai roto hadisin ba kamar hadisin da jarir bin hazim ya roto an sabitin an anasin kana kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qimatu salatu fala taqumu hatta tarawih
نعم cewa wannan haka ya rufe isanin hadisi to bayan an rufe wannan hadisin shi ba ake da suna ishaq bin isa shi ne rufe wannan hadisin bayan ya rufe hadisin nan ya ce jariri shi ne ya zantar da shi da wannan hadisin ya zantar da shi da ya zo sai ya zo wa hamad bin zaid sai yake tambayarsa ga wannan hadisin sai ya ce a ai abun nan shi ne jariri din nan wannan ya yi wahayi wahali ne rage shi yanda abin ya faru shine mu mun kasance muna zaune a wajen sabit kan akwai lokacin sai hatiya shi bin abi usman yana tare da mu sau haka sai ya bamu labarin wannan hadisa shi hajjaji as-sawaf ake kiran sai ya bamu hadisin cewa ya roƙe shi ne an yi haya bin abi kasiran an abdullahi bin abi qatada an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatu salatu fala taqumu hatta tarawni shi kuma a jirir bin hajimin din nan tunda a wajen tarihi din ne ake zaune shi ya gaji ne zai ba da wannan hadisi shi kuma sai ya tsammanin wani ya ɗaje shi sai ya tsammanin a cewa tarihin ne ya baya tunda a gidansa ne aka yi abin wannan hadisi to ka haka irin wannan ai wahayi ne ba wai yayi ne da zan canja isra da hadisin cewa wani ne ya rawaito hadisin ba a kure ne a wajen ba da hadisi in sha kalibin yakan zo wajen ya zama sahawan ne da rafkanwa ne akan same shi نعم ko kuma kamar inda akan samu kamar inda muka faɗa wajen suna wajen sunan ɗa ne ka faɗi sunan uba kamar murata bin kajin ka ce kawo zai ne murata shi ne rohin hadisi ko musulmi bin walid ka ce walid bin musulmi ko makamancin irin waɗannan biyu kan zo to shi ma duk wannan wannan akan zai shi ya zama dan kure ga irin waɗannan abubuwa da نعم da yawa daga cikin malamai wasu sun yi littafai akan irin waɗannan مقلوبا shakuran da aka yi makaluban da aka yi kamar hadis hadisul bagdadi ya wani tari da ake cewa rafi'ul irtiyab fil maqlub min al asma wal ansab shi ne jalladi ne babba a wanda da yawa daga ciki ya yi magana ne akan irin waɗannan hadisan wanda aka sakin da wani ba suna ne aka mai da sunan uba ne aka mai da shi sunan ɗa da sauransu sannan ya ila yau akwai imamu zara kutumi shi ma ya yi shi ma alhaji sai ya yi shi ma wanda ya yi daga cikin ilil zara kutumi ya yi a ciki akwai hadisin da akwai littafin da ake kiransa jila'ul qulub fi ma'rifatil makhluq shi a ciki bayan ya bayyana wannan din kuma har ya bani irin wancan irin wancan nau'in ma da muka faɗa na baya wanda ba a kaba aka yi ma eh to a makalubin amma ba wanda aka jira kuma wanda aka yi ba eh dan an yi su ne girba din na'am a bakuntar shi ma ya kawo shi to wannan dai akwai ne ta kai kamar yadda aka faɗa irin wannan su zo irin wannan dai irin wannan hadisin makalubin
الحمد لله alhamdulillah